الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kallonmu da sauraronmu musamman masoya shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shi domin jin kai ga halitta baki ɗaya. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بما أيكوك يا رسول الله sai domin jin kai ga halitta baki ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin jin kai na musamman khasatan keɓe babu rabon ‘yan waje’ ga muminai kurum laƙar ja'a kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim laƙar ja'a kuma rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga kawunanku daga cikinku mutane aka ɗauko shi min anfusikum daga kawunanku daga cikinku aka ɗauko shi mutum ne ba aljan ba ba dabba ba ba wani ƙaton tsuntsu ba ba wani ƙwaro ƙato ba a min anfusikum daga cikinku mutane aka ɗauko shi aka fito da shi daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai sa ku a cikin damuwa duk abin da zai sa ku a cikin rashin jin daɗi azizun alaihi yana da girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya son ya ga wani abu na damuwa ya samu jama'arsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ko mai tsananin kwaɗayi ne a gare ku na samun alkhairi bil mu'minina raufur rahim amma khasatan keɓe babu rabon ‘yan waje, bilmu'minina ra'ufun rahimun, ainihin wato, mai tsabar jin ƙai, mai tsabar tausayawa, mai tsabar ainihin wato, tausayi ga muminai musamman. bilmu'minina ra'ufun rahimun, sunan Allah ar-ra'ufu. ya ara wa shugaba shi sunan Allah ar-Rahim ya ara wa shugaba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana rahmatullahi al-muhdat ana rahmatullahi al-muhdat ni ni ne rahmar Allah wacce ya muku kyauta da ita sallallahu alaihi wasallam mun karba mun gode mun karba mun gode da wannan kyauta da aka yi mana taka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai jin kai ga halitta baki daya mai jin kai ga musulmi mu'minai kebantattu Allah ya ce ya halicci rahama yanki yanki kashi kashi ya halicce ta kashi ɗari rama ya ce na ɗauko kashi ɗaya daga cikin kashi ɗari ɗin nan ƙwaya ɗaya tak Allah ya ce ya sako ta cikin halitta baki ɗaya tun daga farkon duniya har izuwa ran da za a yi tashin alkiyama ƙwaya ɗaya na rahama Allah ya saukar da ita a cikin halitta baki ɗaya ƙwaya ɗaya tak duk abin da ake na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da mutum na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da dabbobi na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da tsuntsaye na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da ƙwari na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da bishiyoyi na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da wasu ƙarafa na jin daɗi duk abin da ake tsakanin mutum da wasu kayan sawa ko abun kwanciya ko abun hawa ko ko ko na jin daɗi haf a cikin ƙwaya ɗayan nan ce da rahamar Allah da ya saukar a ciki ake yin budin-budin a cikin ta ne ake yi a cikin ta uba yake jin ƙanɗansa a ciki uwa take jin ƙanɗanta a ciki miji yake jin ƙan matarsa a cikin mace take jin ƙan mijinta a ciki ainihin wato wato jika yake jin ƙan kakansa ko kakarsa a cikin shugaba yake jin kan na ƙasa da shi wanda yake mulka a ciki na sama yake jin kan na ƙasa a ciki na ƙasa yake yake bin yayi wa na sama da shi khidma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai wannan katuwar wannan ni'imar kwaya ɗaya din nan fa da aka saukar a cikin ta ne wata dabba in ta yi za ta taka ɗanta in ta ji ɗanta ne sai ta ɗage to a cikin wannan jin kan ne kwaya daya wannan rahamar kwaya daya tsuntsuwa katuwa tsuntsuwa in ji za ta ka dan tsakonta dan tsakonta zar taka shi sai ta dage kabar saboda wannan jin kan kwaya daya wannan jin kan kwaya daya shine komai a ciki aka samar da ruwa a ciki aka samar da wuta ta dafa abinci a ciki aka samar da abin shuka a ciki aka samu abin dinki a ciki aka samu komai da komai ba na jin kai da jin daɗi da morewa to a cikin wannan ƙwaya ɗan Allah subhanahu wa ta'ala yake jiyar da halitta daɗi ba kiɗa ya ce na bar ƙwaya casa'in da tara jin daɗin nan to na bar ƙwaya casa'in da tara daga ɗari wannan sai an je aljanna tukuna sai aljanna sai an haɗe aljanna sannan wannan daɗin casa'in da tara Allah zai bazo shi a ciki ne duk abin da ake son a ji na daɗi to yana nan a cikin wannan casa'in da tara Allah subhanahu wata'ala a lokacin za a baje kolin daɗi a lokacin za a baje kolin jin daɗi a lokacin za a baje kolin alkhairai namiji da yake son ainihin wato iyali to a lokacin ne yanzu duk abin da ya yi a rayuwa da shi da iyalinsa bai san daɗi ba sai an shiga aljanna tukuna mace duk abin da take jin daɗi da ita da mijinta to bata san daɗi ba sai an je aljanna tukuna ki bi Allah ki bi Allah ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin ne za a samu haƙiƙar jin daɗi da hakikar jin daɗi a sa lokacin ne za a same shi tukuna shi yasa a hadisi qudsi Allah subhanahu wata'ala yake bada a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ne yace a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin na tanazzawa bayina kayan daɗin aljanna abinda wani ido bai taba gani ba wani kunne bai taba jin sa ba kuma bai taba darsuwa a zuciyar wani dan adam ba bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba duk gane ganan ka jin dadi duk jiyajiyan ka jin dadi duk karance karancen ka jin dadi to baka taba karanta baka taba jin baka taba gano baka taba shaka baka taba ainihin wato sansara abinda Allah ya tanadar wa bayinsa nagari da sharadi ba bayi nagari ke ki tsaya ki bi Allah yata ki tsaya ki bi Allah ki kaunaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama kai dana kai jikana kai kokari ka bi Allah kai kokari ka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a so shi abokina a tsaya abu Allah a tsaya abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kaunace shi ‘yan uwa masoya masu kallo na a tsaya a ji Allah a ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kaunace shi to za a samu wannan alkhairin dan shi ya faɗa mana almar'u ma'a man ahabba mutum yana nan tare da wanda yake so ana zai ce ba mu taɓa jin daɗi irin wannan ranar ba da manzo Allah ya faɗa wannan magana saboda aka yace to ni dai ina kaunar an Allah ina kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kaunar Sayyidi Abubakar ina kaunar Sayyidi Umar da sauran sahabbai gaba ɗaya mu ma Anas muna kaunar su gaba ɗaya kai ma muna kaunar ka domin mutumin Madina ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce san mutanen Madina alama ce ta imani kin mutanen Madina alama ce ta munafunci to muna kaunar ka muna kaunar sauran mutanen Madina gaba daya muna kaunar muhajirun gaba daya tare da girmamawa da mutuntawa da ta dace da su ƴaƴan uwa jama'ar musulmi wannan rana muna ban kwana da watan safar muna maraba da wata na rabi'ul awwal muna baraba da watan rabi'ul awwal wanda shehunmu Sheikh Ibrahim Yas Allah ya ƙara yadda da shi masoyin Allah masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya koyawa miliyoyin miliyoyin mutane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake da ita ya jaddada masa ya sabunta masa wanda bai iya ba an koya masa an nuna masa an koya wa manya an koya wa yara an koya wa maza an koya wa mata an koya wa malamai an jaddada wa wasu malamai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya koyar da yadda ake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar da hanyoyin da ake bi a girmama manzon Allah sallallahu alaihi ta harka ta bangaren yabo sai Ibrahim Yas Allah ya kare yadda da shi da sauran iyayenmu da malamanmu baki da duk inda suke da rayayu da wanda sun rasu Allah subhanahu wataala ya kara yadda da su sai Ibrahim ka'idarsa da zaran irin wannan wata ya kawo kai yana rera baitoci wanda matsala'in baitocin hani alli ibrahim laha hilaluhu hilalun badalin nazirina jamaluhu eh hani alli ibrahim yace kai farin ciki ya tabbata ga ibrahim farin ciki ya tabbata ga ibrahim ibrahim dan abdullahi inyas kaji ka ji ba duk girman ilimin nan na Shehu Ibrahim duk yawan ilimin nan na Shehu Ibrahim madacin Qur'ani mai yawan karatun Qur'ani nazran da rana mai yawan karatun alqur'ani hifzan da daddare mai yawan tafsirin Qur'ani mai yawan ba da karatun fiqhu mai yawan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai yawan kyauta mai yawan ziyarar ƴan uwa musulmi a kasashen duniya mai yawan yada kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gabab yamma kudu arewa na duniya kasashen turai kasashen larabawa kasashen afirka babu inda shi ibrahim inyas bai kutsa ya je domin isar da ainihin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya je jami'o'in duniya irin su azhar sun karɓe shi sun girmama shi sun yadda cewa wannan mutumin shekul islami ne ai ba a kaula aka lakaba mu shekul islamu ba ba a kano aka lakaba mu shekul islamu ba ba a sudan aka lakaba mu shekul islami ba ba a garin su aka lakaba mu shekul islam ba a misra birnin ilimi birnin addini birnin ilimi wanda aka ce an rubuta a kofar shiga kasar cewa in za ka shiga ko garin in za ka shiga misulka an irinka a nan garin akwai dubu in takamarka ilimi in takamarka ainihin iya larabci in takamarka sanin nahawu in takamarka sanin sarfu in takamarka sanin balaga in takamarka sanin ainihin wato arzi in takamarka sanin ainihin wato alqur'ani in takamarka sanin tafsiri in takamarka sanin hadisi in takamarka sanin koma ne na ilimi to aka ce wai misluka alif akwai misalin ka guda dubu a cikin masar birnin misra akwai misalin ka iri dubu amma shehu shehu ibrahim ya Allah ya kare da shi ya shiga garin ya shiga garin ko dai kuma ba su yadda ainihin wato ga matsayinsa ainihin wato amma akwai irinsa guda dubu ba to kuma sun yadda kuma me dai to su suka laƙaba masa shekul islam alhaji ibrahim yas su ne suka laƙaba masa wannan kuma ko ka yadda ko ka ka yadda mai sauraro ko ka bi ko ka ka bi a masar aka laƙaba masa kalmar shekul islam a wannan zamanin amma duk da wannan abun ba shi akan kansa a rubuce ni ban taɓa gani ba a rubuce-rubucensa na wasiƙu a littafansa a waye da ya yi wa iyayenmu wasiƙu duk mun gani amma bai taɓa rubuta shi shekul islam ibrahim in ya zuwa bai taɓa yi ba in ya rubuta wasiƙa in ya gama cewa yake ibrahim bin abdullahi ibrahim bin haji abdullahi in yatsu wannan mu abin da magani kenan ba wani wai da kansa ya ce wai wani shekwa ne Allah sarki man kala ana ana falle saho bi shay'in wanda ya ce ni ni ne kaza to shi ba komai bane to shi Ibrahim Iyas da watan nan ya kama yana hani Allah Ibrahim la hilaluhu hilalun badalin nazirin jamaluhu hani an ibrahima yace kai farin ciki ya dabba daga ibrahim yas la hilaluhu yace jinjirin wadannan nasa na rabiul awwal laha ya walqa Kamar an tambaya wannan yace hilalun badalin nazirina jamaluhu yace hilalun jinjirin wata ne badalin nazirina jamaluhu wanda jamaluhu kansa ya bayyana linnazirina ga ainihin masu kallo su kasan mu ƴaƴan shi Ibrahim ne na ruhi eh ƴaƴan shi Ibrahim ne na ruhi mu shi za muna fitakar mai koyi da shi a wasu abubuwa irin wannan shine nima na yi koyi da shi na bi shi a irin wannan lokaci wannan wata zai bullo ko wannan wata ya bullo na yi koyi da shi Ibrahim Yas zai ki muna ɗan kwatanta rigima ta ainihin yin baitoci na waka ta ɓangarori daban-daban shi ne nake cewa hani allana ya ma'ashara lahobi innana atana hilalun ja'ana bi muhammadi hani al ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nadiri na jamaluhu haka shehu ya faɗa to ni ko ne koyi da shi ina hilalul hani allana ya ma'asharal hubbi innana atana hilalun ja'ana bi muhammad nace hilalun ata bil mustafa khair mursalin anara lana dunya bi khairin mumahhad ushariku kullan fi sururi bi amadin u'azzil ladhi bil aqsi hawa muhammadi نتي هنيئا لكل العاشقين جميعهم هنيئا لعشاق النبي محمد نتي هنيئا لأحباب النبي رسولنا هنيئا لنا في المده نهوى محمد نتي هنيئا لقراء القرآن كتابنا هنيئا لقراء الحديث ممجد هنيئا لمن في القول يقفو نبينا هنيئا لمن يقفو نبي محمد نفي هنيئا لطلاب المدارس كلهم هنيئا لتجار تجارة أحمد هنيئا لمن يعن اليتامى دمعهم هنيئا لساق الماء لحب محمد هنيئا لمن يعطي لحب نبينا هنيئا لمن يقسو لحب محمد هنيئا لخدام الموالد كلهم هنيئا لهراس لدين محمد هنيئا لخياط الملابس كلهم هنيئا لهم هنيئا لهم في حيث لبس ممجد هنيئا لنسوان يقمن لخدمة وتهيئ ما يهتاج في حفل مولده تهنئا لكل العالمين وقادة يقولون قول المصطفى عبر مولدي eh wanda suka san baitocin wannan ƙari ne tsare-tsaren nan fito na ƙara so hani'an li kulli alalamin wa qadatin yaquluna qawla al-mustafa abra maulidi hani'an liman yu'ti wa yuhdi hadiyatan wa yarhamu man ya'ti li hubbi muhammadi hani'an limidhiya'in tudhi'u madihahu لسامعها ليلا نهارا ومرقدي هنيئا لدكان رخيص لبعه لمن يشتري شيئا لحب محمد هنيئا لكل السائقين لمركب إلى موضع يدعى لحب محمد وصلي على الهادي وآل وصحبه ومن جاء من بعد وقرب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم haɓa ƙasarhi omi gadari azim waɗannan su ne baitocin da na yi guda goma sha tara ina koyi da shi ibrahim inyas a wajen maraba da shigowar jinjiran watan rabi'ul awwal watan daɗi watan alkhairi watan ilimi watan yaɗa ilimi watan yaban manzan allah salama watan kyauta watan ziyara watan ainihin wato yaɗa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watan bayyana martabar annabi muhammad sallallahu alaihi watan bayyana sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama watan bayyana girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watan bayyana girman mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watan girmama alqur'ani watan bayyana girman alqur'ani watan yawan karatun alqur'ani watan yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watan yawan kyauta watan yawan saraka watan yawan ainihin wato samun alkhairai kala kala da yada alkhairai kala kala watan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama watan da aka aka tambaye shi aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wai ranan nan ta litinin ya rasulullah wai azumin da ake a cikin ranar litinin menene wannan ya rasulullah shin me yake cikin wannan yace ranar litinin kuke tambaya ay ranar litinin yawmun fihi wulittu yawmun fihi wulittu wannan wannan na litinin rannan aka haife ni wa fihi unzila alayya kuma a wannan ranar aka fara sauka mun da wahayi a wannan rana alqur'ani ya fara sauka saboda kan rana ce mai girma rana ce mai daraja shi yasa annabi yake azumi a cikin ta kuma yake ayi azumi a cikin ta saboda haka ku yi azumi a cikin ta ku yi kyauta a cikin ta ku yi sadaka a cikin ta ku karanta alqur'ani a cikin ta ku yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ranar litinin da ku ayana da jikokina da sauran masoya duk inda kuke a yi abubuwa na alkhairai a cikin wutar biyar awwal dama ana yi a ƙara litinin dama ana yi a ƙara eh a ƙara na saboda in dai cewa za a yi maka haihuwa ka daɗe ba ka samu haihuwa ba wata mace za a yi mata haihuwa ta daɗe ba ta samu haihuwa ba ta haihu wani mutum ya daɗe bai samu haihuwa ba ya haihu in ba ka yi masa murna ba saboda yana ta farin ciki yana ta murna yana ta murna ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya bayar ya yi kyauta ya yi sadaka saboda an yi masa haihuwa ɗansa da ba shi da tabbas a kansa ko zai zama mutumin kirki ko zai zama mutumin mofi ko ya zai yi ko ya zai yi ko zai zama dan kwarai ko zai zama kishiyar dan kwarai ko zai zama dan gaske ko ba zai zama dan gaske ba ainihin amma ana ta kyauta a ta ciyarwa a ta shayarwa ya ɗinka kaya kala kala ya ɗinka riguna kala kala ya ɗinka abubuwa kala kala ya ba da abubuwa kala kala saboda murnar samun haihuwar ɗansa da ba shi da tabbas Allah gabata malam kuma wanda duk bai taya shi farin ciki ba na kusa ne ko na nesa makocinsa ne ko waye yana jin haushinsa yana ganinsa ya san cewa ya gane matsayinsa yanzu a wajensa ya sani ya gane matsayinsa a wajensa an yi masa hayowar baka taya shi murna ba bayan Allah ya raba shi da kasancewar yankakken baya ya zama dan da zai gaje shi kuma amma kowa ya taya shi murna kai baka taya shi murna ba a daga tawalan wannan ɗanka kenan da ba shi da tabbas to mu muna taya murna ga juna ga samun ɗan da shi ya fi tabbas tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai kana cewa wai dan me yake yi ya rage naka ya rage naka ya rage naka ko kai ko kar kai mu muna yi ko ka yadda da yin ko baka yadda da yin ba mu muna yi mu muna cewa ayi tun ina ciki ake yawon maulidi da ni ta ina tsatso ake yawon walidi da ni har na tashi ake yi da ni a rungume har na zama gani na yi maulidi na yi maulidi na je maulidi na je maulidi kuma da yardar Allah za mu ci gaba da zuwa maulidi mun je da 'ya'yanmu mun je da jikokinmu mun je da ɗalibanmu mun tafi a sama a ƙasa mun je maka ba mun yi maulidi maka mun je mun yi maulidi a gidan sayyid muhammad bin alawi al-hassani al-maliki alaka tawala na je na yi maulidi ya bar littafin maulidi saboda haka kai hakuri alaka tawala ka sa zuciyarka a sanyi kar ta fashe a banza wallahi kar ta fashe a banza domin kinka da maulidi kullum ma kara to shi wannan kin naka kamar mataki ne na maulidin da ka kuntar da hankalinka ma ka yaba kanka ruwa wallahi kai ma ka shiga cikin masu so a ci gaba da tafiya kurin saboda haka muna godewa Allah subhanahu wataala da wannan to dai na karanta ne da larabci kuma irin yadda in manya za su karanta larabci za su baitoci suke karantawa haka na karanta ani al-ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nazirina jamaluhu nayi koyi da shi ibrahim na ta هنيئا لنا يا معشر الهب إننا أتانا هلال جاءنا بمحمد هلال أتى بالمصطفى خير مرسل أنار لنا الدنيا بخير ممهد أشارك كلا في السرور بأحمد وأذ الذي بالعكس نحو محمد تو أما إيرن على هذا متاوسا in za a biya yara 'yan makaranta ba da irin wannan ake yi ba rerawa ake irin yadda muke rerawa koki saboda ka zan rera mai yiwuwa wasu yan makarantun islamiyya su ɗauka su ce za su rera wa ɗalibansu su haddace shine sai a ce hani Allah na ya ma'ashara lahobbi innana atana hilalun ja anabi muhammadi hilalun atabil mustafa khairi mursalin anara lana duniya bi khairin mumahadi أشارك كلا في السرور بآمد أعز الذي بالعكس ناوى محمد هنيئا لكل العاشقين جميعهم هنيئا لعشاق النبي محمد هنيئا لأحباب النبي رسولنا هنيئا لنا في المده نهوى محمد هنيئا لقراء القرآن كتابنا هنيئا لقراء الحديث الممجد هنيئا لمن في القول يقفو نبينا هنيئا لمن يقفو نبي محمد هنيئا لطلاب المدارس كلهم هنيئا لتجار تجارة أحمد هنيئا لمن يهن اليتامى جميعهم هنيئا لمن يهن اليتامى جميعهم هنيئا لساق الماء لحب محمد hani alliman yu'ti li hubbi nabiyina hani alliman yaqsu li hubbi muhammadi hani alli khuddami la mawalidi kullihim hani alli hurratin li dini muhammadi hani alli hurratin li dini muhammadi hani alli khayya illa malabisi kullihim hani allahum fi khaydi libusin mumajjadi hani alli niswanin ya koma ya kumna li khidmatin hani alli niswanin ya kumna li khidmatin wa tahyi ima yuhtaju fi hafli maulidi hani alli kullil alimina wa qadatin يقولون قول المصطفى عبر مولدي هنيئا لمن يعطي ويهدي هدية ويرحم من يأتي لحب محمد هنيئا لمذياع تذيق مديحه لسامعها ليلا نهارا ومرقدي هنيئا لكت هنيئا لدكان رخيص لبيعه لمن يشتري شيئا لهب محمد أني لكل سائقين لمركز إلى موضع يدعى لهب محمد أصلي على الهادي وآل وصحابه ومن جاء من بعد وقرب محمد wannan su ne baitoci guda goma sha tara da na yi domin maraba da shigowar jinjiran watan rabi'ul awwal watan da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa azance wanda da yawa malamai suka tafi ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal eh wasu sun faɗi sama da haka wasu sun faɗi ƙasa da haka to mu dai muna tare da malamanmu da suka ɗauki sha biyu ga watan rabi'ul awwal rannan aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ranar litinin kuma ba ku sani ba ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal eh hijira tana goma sha ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma koma zuwa allah a rannan yaras eh amma abin da ya sa malamai suka ce mu mun ɗauki ɓangaren farin ciki da samuwarsa ɓangaren rashinsa haƙuri aka ce mu muna ta haƙuri wani malami ne Allah ya ji kansa ya masa rangwame ya ce wai shi yana ganin maimakon farin ciki da cewa wayar nan aka haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a jabarin ciki ai nan kuma ya rasu ai kamata a yi bakin ciki domin ba a taba yin rashi irin rashin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya yan rubuce rubuce akai Imam Suyudi da ya ganshi yace a a Allah ya maka rangame mala Allah ya maka rangame yadda gaba da haka yake ranar sha biyu aka haife shi kuma ranar sha biyu ya rasu ranar litinin aka haife shi kuma ranar litinin ya rasu ranar watan rabiul awwal aka haife shi kuma watan rabiul awwal ya rasu amma abin da ya sa ba za mu ta bakin ciki a wannan ranar ba ba za mu ta bakin ciki a wannan ranar ba saboda ayoyi na alkur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da umarnin sauran magabata to haka idan bala'i ya same ka kai hakuri kai hakuri kai hakuri kai hakuri kuma babu musifa babu shakka ta rashi da aka yi irin musifar rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a to ai kuma cewa aka yi ainihin wato cewa wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai musu bishara masu hakuri wala nabulwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin to kai masu hakuri bishara da samun gwaggwaban lada an bada ladan sallah an bada ladan karatu alqur'ani an bada ladan sadaka an bada ladan ziyara an bada ladan aure an bada ladan samun da an bada ladan ainihin wato shayarwa an bada ladan ciyarwa an bada ladan duk abubuwa kala kala kiyamul layl da wajja an bada ladan su amma ba a faɗi ladan hakuri ba wa bashir sabirin wa bashir sabirin ba a faɗi ladan hakuri ba kullum cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab turawa ake kurum waɗanda aka ɗoro musu bala'i suka yi haƙuri to turowa masalladan ake yi to da haƙuri da haƙurin da aka yi babu masifa irin ta rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haƙuri baka nuna muguwar damuwa ta ainihin kuka da waye da waye irin yadda wasu ke yi ba a'a ka danne kai haƙuri da rashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kiran zalladan da za a tura ma ma ya fi ladan kowace irin musiba da ta zame ka saboda haka mu bangaren hakurin muka dauka iji imamu suyudi eh bangaren hakurin muka dauka saboda haka ainihin muka muka ajiye shi gefe guda sai muka dauki ko bangaren bayyana farin ciki cewa da zaran ka samu alkhairi bayyana farin ciki idza ataka Allahu malan falyura asaru ni'matillahi alayk in Allah ya baka dukiya in Allah ya baka wata ni'ima to a ga gurbin wannan ni'imar akan ka to Allah ya mana rahama Allah ya mana ni'ima da samuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kai kake son mu je mu ta kuka mu ta ihu mu ta mutsike ido a idan mu awartake mun danne mun danne mun hakura muna sa ran Allah zai ba mu lada gwaggwaba saboda wanda aka rasa din gwaggwabi ne wanda aka rasa din babba ne wanda aka rasa din mai daraja ne babu wani abu mai girma a wajen Allah irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama saboda haka to hakuri akan rashin sa ni ina kiran san to Allah zai bada lada babba ma sai da kon saboda kuma nan muka dauka mun hakuri nan kuma za mu tauna na farin ciki da zamuwar sa saboda ya zama da jin kai ya zama da rahama ya zama da alkhairai masu tarin yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ainihin abin da muke kai kuma muna fatan Allah ya karɓi rayuwar mu akai yadda ya karɓi mahaifan mu akai kuma Allah ya yi wa malamai jagora a wuraren maulidi da Allah duk abin da zaka je ka faɗa na sako a wajen maulidi dan Allah mala tantance shi tantance ayar tantance hadisin tantance kissar tantance ainihin abin da zaka faɗa din saboda wasu kake gayawa za su ji in ka faɗi barna to za su ɗauki barnar kaga ba daidai ba ne ina yi wa kaina wasiya ina yi wa sauran malamai wasiya masu jawabai a guraren maulidi to Allah a tantance a tantance haka ina yi wa ƴaƴana masu yabo masu yabo ina yi musu ainihin nasiha su ma su tantance abin da za su faɗa na yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rubuce ne wanda ake cewa kirari ko ko awaƙe wanda ake cewa baitoci masu yabo ala ai hanan koma wanne zaka yi to ka tabbatar ka tantance kalmomin da zaka faɗa wannan ita ce nasihar mu muna raye ita ce kuma nasihar mu ga ta nan ko mun mutu ita za a ta nunawa a ta faɗa ba mu kyale ba mun yi bayani mun yi bayani mun yi bayani to Allah ya kawo zamani wanda gashi nan in kai za a ajiye ma kana nan a gani baka nan ma za a gani saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya raya mu akan wannan aiki ya sa ‘ya'yanmu ma da jikokinmu sun biyo, Allah ya raya sai ya karɓe su su masu haifar da wasu akan wannan aikin don alfarmar shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wata ƙil saboda abin da na faɗa da larabci ne musamman baitocin nan. Mai yiwuwa da ɗan yi amfani da ɗan munta domin na fassara abin da baitocin suke nufi don aji ‘ya'yana da jikokina da ɗalibai na ‘yan ƙanana su ji me na faɗa a cikin wannan baitocin na farko dai na ce muku na yi kone da shehun mu shehul islam alhaji ibrahim inyas wanda allah ya ƙara yadda da shi da ke cewa hani allah ibrahima farin ciki ya tabbata murna ta tabbata li ibrahima ga ibrahim ɗan alhaji abdullahi inyas la hilaluhu wanda jinjirin watan nan nasa laha ya walƙa laha ya walƙa shine abin da baitin sa yake nufi hilalun bada linnadirina jamaluhu hilalun jinjirin mutane wanda jamaluhu kansa bada ya bayyana linnadirina ga masu kallon jinjirin watan da sauran baitocin wannan dai shine mabudin abin da shi shi Ibrahim bada nace kuma ni ma nayi koyi da shi eh nayi koyi da shi nayi koyi da shi ne kuma na cewa hani allana ya ma'asar al-hubbi innana أتانا هلال جاءنا بمحمد ni na hada ne da ni da kai mai sauraro in ka ji daɗin abin da ake yi da ni da ke mai sauraro in kin ji daɗin shigowa watan rabi'ul awwal eh da ni da ku masu kallo da sauraro in kun ji daɗin shigowar watan rabi'ul awwal to baitocin hadda ne hadda ku a ciki hadi Allah na farin ciki ya tabbata a gare mu murna ta tabbata a gare mu ya ma'asharal hubbi ya jama'ar masu kauna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innana cewa mu ni da kai da ku a tana hilalun wani jinjirin wata ya zo mana watan rabiul awwal za annabi muhammadi ya zo mana da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama nace hilalun jinjirin wata ne atabil mustafa wanda ya zo da abin zabi khairi mursalin shine mafificin abin aikowa a narar lana duniya wanda zuwansa ya haskaka mana duniya gaba daya haske na zahiri da na baɗini da khairin mu mahadi ya haskaka duniyan nan ne da khairin da wani irin alkhairi mu mahadi abin shimfiɗawa a duk duniya ko ka sani ko baka sani ba ko kin sani ko baki sani ba ko kin gano ko baki gano ba ko kun gano ko ba gano ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani irin alkhairi mu mahadi abin shimfiɗawa kowa yana ciki kuma ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba yana cikin wannan alkhairin da manzo Allah ya shimfiɗa nace ushariku kullan ina tarayya ga kowa da kowa fi sururi bi Ahmad a cikin yin farin ciki da Annabi Ahmad samuwar Annabi Ahmad u'azzil ladhi bil akfi nahwa Muhammadi ina yin ta'ziya ga wanda shi in wannan watan ya zo ba farin ciki yake da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi shi bakin ciki yake to ina yi masa ta'ziya ina masa ta'ziya waɗanda su da wannan watan ya zo za su ce to watan kaza ya zo su ɗauko kalmomi marasa kin su faɗa to ina musu ta'ziya ina musu ta'ziya ba farin ciki nake musu da wannan ta'ziya nake musu da wannan abin da suka faɗa ina musu ta'ziya eh wa'azil ladhi bil akfi nahwa muhammadi ina yi wa waɗanda ainihin su in wuce rabiul awwal ya zo ba farin ciki suke ba ina yi musu ta'aziyya hani'an na ce farin ciki ya tabbata li kulli al'aqiqin jami'ihim ga gaba ɗayan masu begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hani'an lahum farin ciki ya tabbata a gare su hani'an li ushaqin nabi Muhammadin farin ciki ya tabbata ga masu yawan begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nace hani'an li ahbabin nabiy rasulina farin ciki tabbata ga masoyan annabinmu manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hani'an lana farin ciki ya tabbata a gare mu fil madhi a cikin yin yabo na hawa Muhammadi katarnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nace hani'an li qurra'il qur'ani kitabina hani'an farin ciki ya tabbata li qurra'il qur'ani ga makaranta alkur'ani mai girma eh karka da mu ana karanta a haka eh karka kana kana gaddin ka karka ce mu wai wai mai qur'ani kuma je ka koma ka je ka gani ai sun sun bada je ka sha dibiya mu a wannan layin muke ga yanzu eh amma dai hani'an farin ciki ya tabbata ne qur'anil qur'ani ga makaranta alkur'ani kitabina in baka san shi shine littafin mu hani'an liqurra'il hadisil mumajjad farin ciki ya tabbata ga makaranta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin girmamawa nace hani'an liman fil qawli yaqfuna biyana farin ciki ya tabbata ga wanda yaqfuna biyana yake bibiyar annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qawli a cikin zantukansa nace hani'an farin ciki ya tabbata liman yaqfuna biya Muhammadi ga wanda yake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa a cikin aiki to farin ciki ya tabbata a gare shi wace ne sai Ibrahim ya ce ila sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'id shi ina bin annabi Muhammad sau da kafa shine ma'anar wannan baitin yau wata masattu bi ajali nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to haka kadi aliman yaqfu nabiyya Muhammadin nace hani'an litullabil madaris kulliyam farin ciki ya tabbata murna ta tabbata litullabil madaris ga daliban makarantu gaba daya makarantun gwamnati da suke maulidi farin ciki a gare su ina ta'aziyya ga waɗanda ba sa barin a yi maulidi a makarantun su na gwamnati firamare ko sakandare ina musu ta'aziyya ina musu ta'aziyya ina musu ta'aziyya manyan makarantu irin su legal da sauransu da sauransu sa'ar tirimi ta zama jami'a da muna zuwa muna maulidi ban sani ba ni yanzu ko ana yi ko ba a yi to dai farin ciki ga makarantun da ake maulidi eh ta'ziya ga waɗanda ba sa yi eh ta'ziya ga waɗanda ba sa yi hani al-tullabil madaris kullihim farin ciki ya tabbata murna ta tabbata ga ɗaliban makarantu gaba ɗaya hani al-tijarin tijarta ahmadi farin ciki ya tabbata ga 'yan kasuwa wanda suke kasuwanci irin kasuwancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin ciki da murna ya tabbata a gare su hani'an liman yahanul yatama jami'ihim farin ciki murna ta tabbatar liman yahanul yatama ga wanda yake tausayawa marayu musamman a cikin watan Rabiul Awwal dama yana yi amma in watan Rabiul Awwal yazo yana lillanka tausayin sa ga marayu to farin ciki tabbata a gare shi ko ga gare su gaba daya hani'an bisaqil ma farin ciki tabbata ga mai shayar da ruwa da saƙil ma'i ne saboda larurar waƙa an yadda a shafi alhamzar eh in ka yi aruzi ka je ka duba ni ba dai iya aruzi ne wannan ina zuba waƙan ne in ka auna ta auni shi kenan in ma ka auna ba ta auna wani dai wallahi na yi na yi eh da sunan waƙa na yi yawwa kuma yaban annabi ne in kai ba karɓa ba annabi zai karɓa in Allah ya yarda muna fatan Allah ya karɓa mana ani al-lisaqil ma' wanda suke tabbata ga mai shayar da ruwa lihubbi Muhammadi saboda kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina farin ciki ga masu gidajen fiye wata da masu son wata da sauransu da sauransu ina taya su murna in wannan watan ya zo saboda cinikin da kuke yi da yawa to kuma ku rika dan diba kuna kaiwa guran da ake maulidi don ƙara neman albarkar kamfanoninku eh eh Allah ya ba mu kuɗi mu ma mu yi kamfanin fiye wata din ina nan ina niyyar yin san Allah ya da a wajara table pay water in Allah ya da yana nan zuwa eh a wajara table pay water in Allah ya da zan yi wannan kamfanin na ruwa ni ma eh ha alaka tsala hani'an liman yu'ti li hubbi nabiyina nace farin ciki murna ta tabbata liman yu'ti ga wanda yake yin kyauta yake bayarwa li hubbi nabiyina saboda kaunar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadi'an farin ciki ya tabbata liman ya kasu ga wanda yake tufatar da mutane kaya li hubbi Muhammad saboda kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wasu bayin Allah su a irin wannan lokacin da yazo shugabanni ne ma irin wannan lokacin da yazo a ai kaya yake bayarwa na yankan shakku riguna na kafaita riguna na alfarma yake baiwa ainihin wato malamai yake baiwa limamai yake baiwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama riguna hamshakai muna fatan Allah ya kiyaye shi Allah ya dauka daraja Allah ya kiyaye dukkan matsala Allah ya kiyaye dukkan abin ki ya kyauta baya ya duka magabata Allah ya ƙara budawa ai tai mu Allah ya bamu dama mu yi eh muna yi mu ƙara mu ƙara mu ƙara hani'an likhuddamil mawalid kullihim kace bari suke tabbata ga masu hidimar maulidi gaba ɗayan gaba ɗayan masu hidimar maulidi masu ɗaura kaya masu ɗaukar kujeru masu ishare waje masu sa fulafarai masu sa ƙwayaye masu sa wayar masu gyara shimfiɗu masu masu dafa abinci kowa da kowa khuddam masu hidimar maulidi hani allahum farin ciki ya tabbata a gare su murna ta tabbata a gare su gaba ɗayansu hani'an farin ciki ya tabbata lihon rafin ga masu gadi lidini muhammadi ga addinin annabi muhammad daga sau akwai wanda in ana maulidi suna zuwa su tsare kar a yi abin da ba daidai ba akwai waɗanda suna nan loko loko titi titi masu kaiwa da kawowa na maulidi ainihin yan sanda ne sojoji ne an gane ko yan bujilanti ne an gane ko yan kalakato ne su suna nan da maulidi ya kama su ma mijin suke yi don su ba da tsaro cikakken tsaro ga tituna da lunguna domin masu zirga-zirgar maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma hani allahum yan sanda hani allahum sojoji hani Allahum farin ciki tafi da gare su ɗan bijilanti hani Allahum ɗan civil defense hani Allahum ɗan hizba hani Allahum ɗan katu da gora hani Allahum ɗan sa kai hani Allahum ɗan karota ma hani Allahum sun je sun ba da tsaro saboda kare masu yawon maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama nafi hani'an farin ciki ya tabbata murna ta tabbata li khuyya'il malabisi ga masu ɗan katifofi na maza da na mata da na yara da na manya domin yin kayan da za a sa a ranar maulidi to hani Allahum teloli hani Allahum teloli eh ta kar a manta na faɗi tujar gaba ɗaya ‘yan kasuwa an yi allaka ya ɗilmalabi su kullum farin ciki murna ta tabbata ga masu ɗinka kaya gaba ɗayansu hani allahun farin ciki ya tabbata a gare su murna ta tabbata a gare su fi haiɗin lubusin mu majal a cikin ɗinka kaya abin girmamawa kayan maulidi abin girmamawa ne hani alli niswanin ya kumna li hidimatin na ce farin ciki ya tabbata ga mateku mata ya kumna waɗanda suke tsayawa tsayin daka likhidimati ga ainihin hidima likhidimacin domin hidima ta maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune dafa dafi sune soye soye sune ainihin yin kunu yin zo'o yin lemo yin yin yin yin yin yin an gane ko da damawa duk masu hidiman nan dai ya kuna likhidimacin matan da suke tsayawa da hidima an gane ko ga maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani take tabbata gare su murna tabbata gare su wata yi imayo ta ji fi hafli maulidi da tanadar abin da ake bukatuwa a taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan matan duk gaba daya farin ciki ya tabbata a gare ku ina ta ku murna ina ta ku murna nace hani'an hani'an li kulli al'alimin wa qadatin farin ciki ya tabbata li kulli al'alimin da kulli alimina farin ciki ya tabbata ga dukkan malamai an gane ko wa qadatin farin ciki ya tabbata ga dukkan jagorori yaquluna qaulal mustafa wanda suke fadar zancan abin zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abra maulidi eh ta kan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna isar da zako dama kullun a saurayen su suna koyarwa kullun a saurayen su suna faɗa kullun a masallatan su suna faɗa kullun a da suke suna faɗa suna faɗa suna faɗa amma idan maulidi ya zo to ana ka faɗar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin ciki ga waɗannan malaman ani al kulli al alimin wa qadatin yaquluna qawla al mustafa abra maulidi yawa nace hani'an liman yu'di farin ciki ya tabbata ga wanda yake yin kyauta yake bayarwa wa yuhdi hadiyatan farin ciki ya tabbata ga wanda yake bada hadiya eh wa yarhamu man ya'ti farin ciki ya tabbata ga wanda yake farantawa wanda yazo wajensa li hubbi muhammadi dan kaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nace hani an limidhiya'in tuzi'u madihahu farin ciki ya tabbata hani an farin ciki ya tabbata murna ta tabbata limi ziya'il ga kowane gidan rediyo ne kowane gidan rediyo ne eh hadi'an limi ziya'il farin ciki ya tabbata ga kowane gidan rediyo ne to zi'u madihahu wanda take yaɗa ainihin yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman ina keɓance gidajen rediyo guda biyu eh ko uku ranar maulidi muna jin duk suna ta yada ainihin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu manta da express radio ba eh na mai gida Alhaji Ali Baba Kusa eh yana daga wanda ya fara wannan sunnar a jona maulidi daga gidan Shehu Tijjani dan Usmanu kai tsaye awoyin nan da yawa kullum ba wata magana a jona a to ina taya su murna da irin wannan ina taya wanda ya ma koma bu kama sunansa ba ina taya jalla rediyo shi ma na jagora alayhi sa'id da tiji alhama duk suna juna maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ana yi kai tsaye da sauran ma kowane rediyo ne kuma in yana yi to muna taya shi murna muna taya su murna shine hani'an limidiya'in farin ciki da muna tabbata ga midiya'in rediyo tuzihu madihahu wanda take yada yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yi lisaniha suna yada wannan yaban ne ga mai jin su lailan da dare naharan da rana an gane ko wa markadi da lokacin makonciya lokacin bacci duk suna yadawa sahu ne shi yasa anan ma nake kira ga ainihin wato mai girma gwamnan jihar Kano na san dai harka ce ta tsaro wani abun ba mu sani ba amma dai muna neman alfarmar ku a wajen mulki a sassautawa masu zuwa maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai da sahu saboda ainihin eh su samu damar zuwa kaiwa da kawowa a can wajen maulidin ake ta yin addu'o'i na ƙara samun ƙafin tattalin arzikin ƙasa da jiha da zaman lafiya da saita samari da saita iyaye da saita masu kuɗi da saita ainihin wato ‘ya'ya da jikoki da saita su kansu malaman don gazo kaje za ka yi wa'azi a wajen kana zaune sai wani malami ya zo sai ya faɗo wata magana da kai ma ya saita ka kai ma ya saita ka to dan baka je wajen baka ba za ka ji ba saboda kuma ba kowa ne yake da mota ba ba kowa ne yake da babur ba ba kowa ne yake da keke ba shi wannan ali da sahun da shi ake amfani wajen ainihin sadarwa mun san akwai abin da yasa aka hana harka ta harka tsaro amma sassauci daɗi ne da shi in an sassauta Allah zai sassauta mana gaba ɗaya ya kawo mana tsaron saboda haka ni an bi kulli sa'iqina li markabin farin ciki ya tafi daga dukkan masu tuka ababen hawa ila mawdi'in zuwa wuri yudu'a